dutse ne daura da aba qubaisin wa in yarau kufara quraishin da za a nuna wa kafiran quraihawa ayatan wata aya wadda tana nuna alama ce ta mu'jiza ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuridu sai su bijire wa yaqulu fi hadha wannan sihirin dabo ne mun samirin mai karfi qawiyin marratan al quwwatu aw daimun ko madawami wa kazabu wa tabu ahwahum wa kullu amrin mustaqir wa kazzaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam suka kare da shugaba sallallahu alaihi wasallam wata ba'u a suka biya soye-soyen zuciyarsu fil badili cikin ƙarya wa kullun dukkanin al'amuran lamari na alkhairi ne ko na sharri mustaqirin matabbaci ne bi alihi ga masu yin tafi fi jannati a gidan aljanna aw nara ko a wuta ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر wa laqad haqiqa ja'ahum mun zo musu min al'anba'i na labarai akbaru ihlakal umami labaran halakar da al'ummatai almukazzibatu rusulun wanda suke karyata manzannin su ma fi muzdajir wanda a cikin wannan labarin kuwa izdajir akwai tsawatar da su lahum ismun suna ne na mazdari au ismu makanan suna ko suna ne na guri wadana abin da ke shirya badali ne min ta'al ifta'al wadda jartu wadda jaratuhu aina haituhu mun hana bigal latin da kauri tsawatarwa ma dan mausula ce ko mausufa ce hikimatun حكمة بالغة فما تغني النذر kamar mubtada mazuhun an shafe ko badali ne min ma aw min muzdajir hikima ce baligatin cikakkiya fa ma tuguni ai tambo bata amfana da su ba annazir gargadi jam'i ne na nazir bi ma'ana munzir al umuru munziratu lahum وما دل للنبي أو استفهام من الإنكار وهي على الثاني مفعول مقدم فتولى عنهم فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر فتولى عنهم سيجوع إلى بدس هو فائدة ما قبله وتم به الكلام ده أكتك ذنشي يوم يدعو الداعي ران da mai kira zai yi kira kyale sun sai a wannan rana shine sirafi na zuwa yau mai yakar juna ba'd ila shay'in zuwa ga wani abu nukurin wanda suke ƙi ai biran milkati wa sukunuwa munkirat ai tankir wanda rayuka take ƙi lihida ce saboda tsananin ta wa hisabu ita ce bincike إلى شيء نكر خشان أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر kashiya ai zalilan a cikin kaskanci ne kushuwa na idanunsa ta kaskanta ya junan nasu za a fidda mutane min al-lajdad daga kabarbara ka annahum kai ka ce jaradan fara ne mun tahirin wanda ya daidaito laye da runa aina ya zahabuna ba san ina za su tafi ba min al-kawfi dangane da tsoro wal hirati da imon cewa wal jumlatu hali ne min al-fa'il yakrujuna wa kaza qawluhu مهنئين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر muhdina ay musri'ina suna masu gaggawa madina alaƙahum suna masu miƙe wuyayensu ila dayi zuwa ga wannan mai kira ya ƙulul kafiruna za ka ji kafirai suna faɗa minun daga cikinsu haza wannan yawmin asirin rana ce mai tsanani sabon tana da tsanantawa allah kafirin kafirai kamar yadda ya zo a cikin suratul mudassir yawmin asir yawmin asir allah kafirin على الكافرين غير eh wannan يسير rana kafiri ba rana ce mai sauki ba كذب قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر kazzaba sun karyata qablahum can gabanin quraihawa qauma nuhu mutanen annabi nuhu sun karyata shi kazzabu abdana nuwan sun karyata bawa mu annabi nuhu wanda aka kiransa da abdul gafar wa qalu suka ce majnun yana da faraka wazu da jir ai in taharahu suka kyare shi bisabbi da zagi wa gairihi da wannan zagi ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر fada arabahu ya kira ubangijinsa ya ce anni aji anni magalubin ni an rinjaye ni fanta sayar Allah ka taimake ni a nan ne fafata na Allah ya sa mala'iku suka bubuɗe abuwabu ƙofofi a samawa na samai bimayin da ruwa muna hamirin mai yawan kwaranya mai yawan zubuwa mun sibin in baban shari da mai tsananin zubuwa وفجرنا الأرض عيونا فانساق الماء على أمر قد قدر wa fajarna al-arda Allah ya ce muka keta ƙasa uyunan da idan duna wannan na biye da wannan فالتقى الماء ruwan yake bi suka haɗu ma'u samai wal ardi ga ruwan sama ga na ƙasa ala amrin wannan umarni ne kad kudira wanda Allah ya riga ya hukunta ya kaddara tun fil azal wa cewa za a halakar da su da limin ruwa wa amalnahu ala zati alwahin wa dusur wa amalnahu mun dora shi annabi nuhu ala safinati akan jirgin ruwa zati alwahin ma abokin falankai wa dusur da kuma kusoshi وهو ما يشد به الالواح shi kuza da yi ake hada tsakanin falanki da falanki min almusamir yana na kuza wa gairiya da wannan sa wai da wadayan sa sai a ce disar kai kitabun tajari tajari bi ayunina jaza'an liman kana kufir tajari wannan jirgi na annabi nuhu Allah yace yana gudana bi ayunina cikin ganin mu da kiyayewan mu mahuzatun a cikin kiyayewan mu jirgin yake gudana jaza'an wannan sakamako ne na kafircin da mutanen annabi Nuhu suka yi maka dilmiyar da su sakamako ne na imanin da mutanen annabi Nuhu suka yi muka tseratar da su da wannan jirgin ruwa mai gudana amma Allah ya ce wannan halakarwan liman kana kafir ga wanda ya kafircewa annabi Nuhu da yi muka masa sakayya yi ne halakarwa a dilmiyar ruwa wala qatarakna aya fa hal min mudakkir wala kada hakika tarakna mun wanzar da wannan aiki ayatan ta zama lura liman ya tabiru biya da duk wanda zai yi lura kar ya saba wa Allah fa hal min mudakir yanzu jama'a akwai mai jin wa'azi ya kula da abin da aka yi mutanen annabi nuhu kar abin da ya same su ya shame shi ya tsere da kansa wai akwai mai jin wa'azi ne in ji Allah fa kai fa kana azabi wa nuzur yanzu ku da muke karanta muku a Qur'ani fa kai fa yaya kana azabi azabar mu wani zar da gargadin mu ga wanda yake jin gargadi da muka halakar da hiya ya faru da hi wala qad yassarna alqur'ana lizikr fa hal min mudakkir wala qad haqiqa Allah ya ce yassarna alqur'ana mun hore karatun alqur'ani lizikri ga wanda yake jin wa'azi sahalana wa lilhim mun hore qur'ani yana da saurin hadda sabaninsa da sauran littattafai irin na taura sauransu wayannan ba kowa ne yake haddace su ba amma qur'ani duk wanda ya bada himma to in Allah ya da inda yana kadan kadan ba mai yawa ba sai gani ya haddace ayoyi da yawa haya anahu Allah ya ce mu muka hore ta lizikiri ga wanda yake so ya ji wa'azi kazabat adun fa kaifa kana azabi wa nuzur Allah ya ce ba hali yanzu shin min mu da kirba wanda zai zo ya ji wa'azin alqur'ani tun daga yi mun hore yi karatun baya bada wahala ga wanda ya niyya kazabat adun kazabat adun fa kaifa kana azabi wa nuzur kazabat adun Allah ya ce adawa kabila ce manya manyan halitta wanda Allah ya yi su nabiyun hudu annabinsu annabi hudu ne fa'azzabu da suka yi min Allah Allah ya ce mun azabtar da su fa kaifa yaya kana azabi azabata wa nazirin da gargadi na lahum bil azabi na cewa azaba zai ta kabla tun gabanin saukar azabar amma da basu bari ba da azaba ya aku da su yaya ku gani in ji Allah inna arsalna alaihi yan sarsaran fi yawmin asim mustamir inna Allah ya ce mu ne arsalna muka aiko wa da adawa alayhim a gare su riyan iska sarsar mai tsananin ƙaraji shadidin saudi tana da tsananin ƙaraji fi yomin nazin daga rana camfaffe mustamirin dagwamamme da'imu wanda camfin wannan rana ya shuɗe auƙawihi ko ƙarfinsa wa kana yomin larba'a ita ce ranar laraba akire shari ta ƙarshen wata a ran da muka halakar da su.
Tanzirun nasa ka annahum ajazu nakalin munka'ir.
Ita wannan iska farkon tasowanta ma raguma take ɗagawa sama. Tanzirun nasa sai ta dinga tsatsanke kawukan mutane. Taƙlahum ta dinga cirato kawukan mutane. Mina faɗal arali daga rami na ƙasa don da za su tsaya sai da suka fasa ƙasa suka yi ga almunda na biya wanda suka kafa kansu a cikin. wa sarahum wannan iska a cikin ramin ya dinga tsintsinke kansu ya kada su ala ru'usin akan kawunan su fata duk riqabuhum wannan iska ya karere ya wuyayen adawa fata bayyana ra'asu sai aka waye gari kan daban anal jasad ya bar jiki ka annahum kaida za ka kalle su a wannan lokaci a ajazin nakali ka ce kututturen dibino ne mun ka'ir wanda aka tumbuke kan saboda gayen kansu ba tserewa suke ba gayen duguzaza kaman dibino mun kaliya wanda aka cirato sakidan alal arabi wanda ya fada a ƙasa wa shabahu bin nakali an kamanta su da dibino ne biduwali saboda tsawon su wa zakira huna kuma an ambato a wannan guri wa anasabila amma a cikin suratul haqatu an kawo su da sigan na matoci tunda ake na kalan kawuya dibino ne wanda ya dayanci mara'ata lil fawasili saboda kiyayewa da rabe-rabe fil mawri aini a gurare guda biyu fakai fakana azabi wa nuzur fakai ba yanzu duk Allah jama'a yaya kuka gani da Allah ya aiko iska ya dinga tsintsinke kan Yahuda da basu zo azi ba kana azabi yaya azaba da ta sauka ga adawa wani zirin da basu ji gargadi kaga da sun ji gargadi ai hakan ba zai faru da su ba to duk wanda ya aiki irin nasu in bai daina ba shi ma abin da ya same su hi zai same in a nan duniya bai faru ba a lahira za a tara su da hiya guri ɗaya ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر wani kada hakika Allah ya ce yassar na alƙur'ani mun gode alƙur'ani fa lizikir ga duk wanda zai karanta ƙur'ani har da ce babu wahala fa hal yanzu a yi jama'a ba wanda zai zai ji karatun ƙur'ani ya saurara ƙur'ani ko ba wanda zai zai haddace ƙur'ani ga ya Allah ya ce mun hore hi كذبت ثمود بالنذر Allah ya ce samudawa kabila ce mutane ne na annabi salihu kazzabar bin nuzur sun kare ta mai gargadin su jam'i ne na nazirin bi ma'ana mai garin bil umuri daga al'amura allace an zarahun biya nabihim wanda annaban su ya gargadar da su in lam yuminu bi da ba su yi imani ba wa ya tafi ba su bihi ba fa qalu فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعوه faƙalu sai wa'annan mutane samudawa suka ce a basharan yanzu a yi mutum ɗaya ne annabi saluhu min na alhali yana cikin mu waye da hi kadai na tabihu za mu bihi mu bar bautan gumakanmu da muka saba yi إنا إذا لفي ضلال وسعر suka ce to ai inna idan mu dai idan mun bi mutum ɗaya labi da lalin wai suna cikin bata zahaba alin sawabi sun bar katare wasu irin ma suka ce to ai su sun haukace ma in dai sun bi mutum guda ɗaya أو يلقي الذكر عليه من بيننا a ulkiyar zikiri yanzu a yi shi ne Allah ya jefa wahayi yanzu shi ne annabi aka jefa masa wahayi alaihi a gare yanzu shi wannan annabi ne min bayni na tsakanin lam yuha ilai ba ai masa wahayi ba yace an masa wahayi bal huwa بل هو كذاب نشر bal huwa suka ce a wannan dai da yace an masa wahayi ba gaskiya bane in ji su kazzabul ashir suka ce mutakabbirin suka ce ai mutum ne gayi nan suka faɗi magana mummuna Mm.
سيعلمون غدا من الكذاب الأشر amma Allah ya ce in dai wannan magana biyu da kuka ce kazzabu al'ashiru ko gaya masa magana mummuna to Allah ya ce ba yau ne ranar ramar gima ba saya alamuna gadan washe gari ranar lahira ko ana sani min al-kazzab al-ashir waye ne wanda yake mai ƙarya waye ne wanda yake ashirari madan albarka da ku da yi ko gane wa huwa hum bi an yu'azibu ala tadribi to ai ba za- ba za ma aje lahira ba su ne tun daga yanan Allah ya azabtar da zuwa kan ƙaryatan annabin su shine annabi salihu إنا مرسل الناقة فتنة لهم inna Allah ya ce mu ne mursilin nagati muka aiko masa da taguwa mukrizuha min al-harba taguwa ce ta fito daga dutse shine harba sagaratan dutse ne kama sa'alu kamar yadda suka tambaya fitnatin wannan jarraba ce lahum a gare su linattabirahum domin mu jarrabe su farta kibuhum فارتكبهم واصطبر farta kibuhum ya salihu annabi salihu ka saurara musu inda zara ma hum sa- ka saurara ka ga abin da za mu aikata musu wa ma yasnau bihim da abin da ya kamata za a aikata musu wadda bir kai hakuri annabi salihu kai hakuri izbir ala azahu wa nabihum ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مهترر wa nabihum annabin ya ba su labari ya ce ba su labari anna lama a wannan ruwa wanda suke sha ismatun abarawawa ce makasumin an raba ta bainahum tsakaninsu wa bainan naqati da tsakanin taguwa fa yawman lahum idan yau suka sha ruwa wa yawman laha waye gari ita taguwa sai ta sha ruwa kullun shirbin kowanne ya sha ruwa nasibu min alma'i yana da nasa raban na ruwa mutararun wanda aka halarto ya hariru hulqaum mutanen suna halartowa yawmahum awunansu wannan kace ita ma taguwa yawma awunanta fata ma da wasu ka shuɗe ala zalika bisa ga haka suma malluhu sannan suka kosa fahammu suka niyyaci bi kajalin naqati za a sare wannan taguwa فنادوا صاحبهم فتعادى فعقر fala dawo sai suka kirawo sahibahum abokinsu mai rayin kunya shine yake kira kuddaru liyaqtulha domin ya kai wannan taguwa fada talawul saifi aka baya abin da zai bayi na takobi fa qarabihin naqada da takobin ya soke taguwan ai qatala ya kai ta muwafiqatan lahum suma kuma kai wanda shi kudar yayi to suma da hadan bakin su baki daya kaga dole azabin ba shi kadai zai samu ba su da suka bada kai suma suna ciki fakai fakana azabi wa nuzur ba kai ba kana yanzu jama'a da suka bada hadan kai ba wanda muka bari Allah ya ce duk muka halakar da su fa kai ba kana azabi yaya azabin mu ya kasance wa nazarin da gargadi in zari lahum gargadi na gare su bil azab da azab qabla nuzulihi tun gabanin saukansa wa qa wanda ya auku maukiya wa ma'aukansa wa bayyana hu bi qawli sai bayyana mana da fadatarsa إنا أرسلنا عليهم ساعة واحدة فكانوا كاشم المتذر inna Allah ya ce mu ne arsalna alaihim siyatan maka aiko musu da tsawa waye da guda daya fakanu kuwa wannan tsawa guda daya da jibril ya zai daka wa'annan mutane na samudawa ka hayi ne sai da suka zama kaman karmami mutalir wanda ake shinge da shi huwa allazi yaj'alu li ganamihi shine karmami wanda ake sanya wa tumakai haziratan ana shinge min yabisin ga wanda ya bushe aisha jaratan ana shinge da kaya wa shauku da kaya ya fadana biya mina zi'aibi wanda ake kiyayewa saboda kurarraki wasu bayi da zakuna wa ma sagada min zalika wanda kuma ya faɗi faddasaru huwa hashim wanda ya riddige a ƙasa sai a ce da hi karmami sai da mutanen suka zama kaman karmami iska yana ɗauke da su mm.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر walakada hakika Allah ya ce yassar na qur'ana mun ware qur'ani li zikiri ga wanda zai zo ya ji wazan qur'ani yazo fa hal yanzu ashe shin ku jama'a min mu da kirba wanda zai zo ya ji wazan qur'ani ga ya alhali Allah ya riga ya hore ta ga masu sauraro كذبت قوم لوط بالنذر kan saboda hakika sun karyata qauma ludin mutanen annabi ludu bin nuzuri wanda yazo zai musu gargadi bil umuril munzirati daga al'amura na gargadi lahum a gare su ala lisanihi akan har yanzu shine annabi ludu إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل inna mu ne in ji Allah bayan mun daga garin mun kifar da shi Allah ya ce ba mu kyale su ba arsalna alaihim hasiban muka aika musu tsakon kwani riyan ga iska tarmiyim tana jiban su bil hasibai da tsakon kwani wayya sigarar hijarati ita ce kankanuwan tsakon kwani alwaye da guda daya dole milwal kafi ba zai iya cika tafi ba fa halaku suka halaka baki daya illa ya laluda sai dai wanda suka yi imani da annabi ludu ko hum abana tawuhi ne ƴaƴansa mata guda biyu ma'ahu da wanda suke tare da shi wannan je na wannan Allah ya ce mu muka yi wa kanmu alƙawari muka tseratar da su bisa harin a zamanin sahur ai min al-asahar a lokacin sahur wa ba ta sibe lokacin asuba min yawman a ranar da yake gaira mu'ayyinin ba ranar ne sananniya ba walau urida min yawmin mu'ayyinin da za mu halakar da ya a rana sananne lama na asaro da zai hana karatun jiyuwa li'annahu ma'rifatul ma'dul domin sanin abin da aka daidaita aina sahur ga sahur li'anna haƙi domin haƙinsa an yi sa amal bil ma'rifati ayi aiki ne cikin sani da al wa hal arsala sihab to shin mun aika mun tsakon kwani ala ala luda ga alalun luda aula ko kuma kaulani malamai suna zantuka guda biyu wa abara amma wasu malaman sun yi fassara bil istisna da wannan togo alal awwal ga na farko bi annan mutasilin shi dai togon an ce mai sadarwa ne wa ala sani amma na biyu bi annahu mun kadiwun an ce yankeke ne wa in kana min jinsi ko da a jinsin tasmahan akwai rangwame daga cikin sa ni'matan نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر wannan tseratarwa da muka yi wa annabi ludu da iyalansa suka gudu a suka tafi a bayan daidai lokacin asuba Allah ya ce ba dabarar su bace ni mace ni'imtarwa ce min indina anan gare mu kazalika haka nan misal zalika da jazawu misalin wannan sakamako na jazi Allah ya ce muke sakayya man shakara ga duk wanda ya godiya ana amna ga ni'imomin mu wa huwa mu'mini shine mu'mini aw man amana billahi ko wanda ya bada gaskiya da Allah wa rasulihi da manzansa wa dahu ma yawa Allah da manzo biyayya to Allah ya ce yadda muka saka annabi ludu duk wanda ya irin wannan aiki ma ka za mu saka masa ولقد أنذرهم بدشتنا فتماروا بالنذر walaka da haƙiƙa an zarahum Allah ya ce mun tsoratar da mutanen annabi ludu na cewa wannan aiki da suke ba kyau sai hakuri su bari baɗai na ko mun tsoratar da su ba su tuna da ran da fa za mu danke su akan sana iyahum bil azabi wata rana tana nan tafe fa wanda za mu rike su da yi musu azaba fatamarawu amma suke jayayya wa kazzabu suka karyata wannan bayani da magaya musu bin nuzuri wanda ya zo musu da gargadin ba su ba da gaskiya da hi ba ولقد راودوه عن بيته فدمرنا أعينهم wala kada hakika rawadu an raibi dan lokacin da bakin nan mala'iku mutum goma sha biyu suka nufo gidan annabi ludu suka zo suka ce mu baki ne muka zo gare ka sai matarsa wa'ila wannan mata ta kurna wuta a ga hayaki ya tayi sama a nan da nan kuwa kafin ka ce wani abu babu mutanen sun cika kofar gidan sai suke so za su fada wannan mala'iku da luwaɗi an kalli bainahu annabi ludu ya rasa yadda zai yi mala'ikun suka ce a'a kyale su ba za su iya zuwa gurin mu ba wa bainal qaumi tsakaninsu da wayannan mutane allazina atau wanda suka zo fi suratul ariyab a suran baki liqabasu bihim domin su musu mummunan aiki wa kanu malaikatu alhali jibril ne da sauran malaiku suka ga lalle saura kadan su fada malaikun nan da luwadi fada mazna da jibril ya haka da hannu gaba ɗaya suka makance amainaha Allah ya ce maka makantar da su waje annaha bila shakkin makantar wanda jibril da ya haka suka makance gurbin idan ma babu sai ya zama kaman goshi ka bakil waje kaman sauran fuska bi ana wasu fa ka jibril nan da nan kuwa sufat jibril ne masa haka jibril bi janahi da fuka fukin sa yana yin haka ai gurbin idan nan da kaga da da tsaga sai da ya zama babu tsaga shi ma ya zama sunduntum kaman kaman goshi to Allah ya ce wannan alama ce na kadan kafin da asuba mu halakar da su gaba kadan Allah ya ce فذوقوا عذابي ونذر Allah ya ce to kun gani ba mafari kenan fa zuku muka ce ku dandani kullu lahu muka gaya musu zuku ku dandana azabi azabar mu da muka yi ne za a yi aiwatar muku da ita wani zirin da kuma gargadin da baku ji ba ai in zari wata kawwafi da kuma tsoron mu samaratu ga fa'idatu ga fa'idan wala qad sabahu ولقد سبهم بكرة عذاب مستجر wala qad kuma bayan wannan din ma Allah bai kyale su ba sabahu sai da Allah ya abutar da su bukuratan da safiya waqtu ranan lokacin asuba wannan rana kuwa min gairi mu ayyin ba lokaci ne sananne ba ba lokaci sananne bane azaban Allah ya ce muka musu azaba mustaqirin dawwamamme wannan azaba da'ima madawwami ne mutasil mai saduwa ne bi azabul akhirati da azabul lahi azaban kaman shokin ne daga zaran anan duniya an halakar da su to raɗaɗin azaban ba zai kare ba ana musu ana musu sai ya ji ya dangana da azabar wutan jahannama to yi ne mustaqir azaba dawwame mai wata azabar ana yin ta za ta je ta haɗu da babban azaba to Allah ya ce haka muka yi niyya za mu yi musu فذوقوا عذابي ونذر Allah ya ce ku ɗanɗana azaba wani zur da aka muku gargaɗi ba ku ji ba ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر wani kada hakika Allah ya ce yassar alqur'ani mun hore karatun alqur'ani fa lizikir ga duk wanda zai ji wa'azin qur'ani yazo ya ji fa halin yanzu ashe shin jama'a ku din mu da kirba wanda zai zo ya ji wa'azin qur'anin nan alhali Allah ya ce ga yi mun hore yi ga masu sauraro ولقد جاء آل فرعون النذر wala kada hakika ja'a ya la fir'auna an zo wa iyalan fir'auna mutanansa da wanda suka bi shi annazira ne gargadi al-inzari ne gargadarwa ala lisani Musa wannan gargadin yana nan a haryan annabi Musa wa Haruna da annabi Haruna amma duk da haka su fir'auna da magoya baya falam yuminu ba fi imani ba in ma sun imani wanda suka yi imanin kadan ne ba su da yawa sai Allah ya ce da su كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر kazzabu bi ayatina haqiqa sun karyata ayoyinmu kulluha baki daya an nuna wa fir'auna da magoya baya aya guda daya ba su yi imani ba an nuna biyu ba su yi imani ba an nuna uku sai da Allah ya kai su kan aya tara amma tara nan daka allati utiya Musa wanda aka ba annabi Musa ba su yi imani ba Allah ya ce to tunda ayoyin nan har ya kai tara fir'auna da magoya baya ba su yi imani ba fa akazna Allah ya ce to lokaci yayi za mu riƙe su akazan amma rukon da za mu musu azizin ruko ne na mabuwayin sarki dir mai iko akan kowa qadiran la yujuzu in ya rike mutum ba zai iya kubcewa ba أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر a ku fara kuma yanzu ashe ku quraishawa kafiran nan naku khairun shine mafi alkhairi min ulaikum ko wayancan ku yanzu yawa da kuke kafirce mana wai yanzu ku ne mabi alkhairi ko su fir'auna duk kafircin da za ku yi fa ba za ku iya daukan goma ɗayan na su fir'auna ba in dai kafircin nan naku zai kai ku gaci da su fir'auna da magoya baya da ya kai su to su ma ga yadda muka yi da su a yanzu yawa ba za ku koma ku bi mu ba alama da kuri da min qaumu nuhin yanzu kun manta wanda muka ambata muku nan zamanin mutanen annabi nuhu ƙaryan mun halakar da su har muka kai ku ga mutanen fir'auna duk wayannan ba su kai labari ba falam yu'adi yanzu ashe ku ba za ku bar wannan aikin ba ku komo ku ba Allah sai mun azabtar da ku amlakum amlakum bara'atun fi zubur ko kuma amlakum ya ku bada quraish ya ku kafiran qurayawa ko ku din nan bara'atun min al'azabi an ce muku an kubutar da ku ne ba za a muku azaba ba fi zubur akwai wani littafi da yace ba za yi qurayawa azaba ba idan sun saba wa Allah in akwai littafin kuna da hujja ku kawo mu gani wal istifham wannan fahimtarwa bi maure aini a gurare guda biyu bi ma'anan na fahimta ma'ana ne na korewa laysa al-amru kadhalika lamarin ba haka yake ba yadda muka azabta da wayancan kafirai kuma idan ba ku bi mu ba abin da ya same su shi zai same ku sai dai in kun tuba am yaquluna nanu jami'un muntasir am yaquluna su kafiran qurayawa suna cewa wai na jami'in wai mu ai jami'i ne mai yawa mun jazirin za mu iya taimaka a kanmu ai ala muhammadin wala ma qala abu jahl yawma badr ranar yakin abu ranar yakin badr abu jahl ya faɗi wannan magana inna jam'un mun jazirin yau muna da yawa mun kai sama da miliyan ɗaya ji abu jahl saboda haka su musulmai ɗari uku da sha uku yawan mu zai yi amfani sai Allah ya zo da taimakon ta inda ba a tunani kafin ka ce na sai sai na rasulullahi Allah ya taimake da mala'iku suka dinga dira ta inda ba a ganin su ya Allah ya ce Allah ya ce ai yawan naku dama shi muke nema gaba ɗaya mu tattara mu kai ku yasa aka tattara ku yawan naku shi ake bukata sa da sannu yuhzamul jam'u Allah ya ce za mu tarwada wannan taro naku wai walluna kuma za ku juya dubur da baya da baya fa hazamu sai da ku aka rinza bi da ranar yakin badar wannan sarar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihim Allah ya taimaki manzon Allah akan su bali sa'atu bali sa'atu mawiduhum wa sa'atu adhiya wa amaru Allah ya ce duk da mun kai ku ranar yakin badar ban bar ku ba bali sa'atu mawiduhum mun muku alƙawari fa babban azaba ku sai a tayin kiyama shi wannan azaban da za a yi ta ba adadi to tayin kiyama ita ce rana alƙawarin kuma ga ta ta kusa zuwa wasa ta kun ga ita tayin kiyama a daha akwai dimautarwa a cikinta a zama baliyatin tana da girman jarraba cikinta wa amaru tayin kiyama yana da ɗaci ai ashaddi mirarat yana da tsananin ɗaci min azabar duniya da azaban duniya dan a ran nan ko annabi ne sai ya gigice wali salihi sai ya rasa inda zai sa kansa to ranan akwai ɗaci ɗacin ba wani abu ne akwai abin da rai zai gamu wanda baya so ya gani a nan zai gamu da hidan rana ce ta gaskiya innal mujrimina fi dalalin wa su'ur innal mujrim jama'a kun ga mujrimai sune kafirai to Allah ya ce fi dalal suna cikin bata halaka ta halaka bil qatl wajen kisa fi duniya a nan duniya ba za a kyare su ba za a sare wuyayen su da takubba wa su'ir kuma a lahira Allah ya ce za mu kona su da wuta muziratin bi shadida muhayyajatin bil ay wanda za a motsa da kona su hakan ba zai faru ba sai ranar lahira yawma yasabuna fin nari ala wujuhihim zuqu masa saqar yawma idan wannan wuni ta zo yusabuna bin nari in kaga kabiri a wuta wai ba sai ake ba ja ake ja ake kaman kai ne ka kada wani dabba kana ja ka kaya mai yanka haka ake jan ka yusabuna zabaniya suna jan kabiri a kwance kuma jan da ake a cikin wutan ala wujuhihim kuma jan a ba a rigingine ba ba a reran ba ja ne a kife fuskan an kifaye a wuta ana ja ta fuska dan ya gama jan azabar Allah ala wujuhihim fil akhirati lahira idan ana jan kafiri a wuta wai qala lahum wannan maganan zabaniyawa ne za su gaya masa ya za su ce da yi zuqu masaqar ya ce kai kafiri ka ce a lahira ba ta yin kiyama a lahira babu azaban wuta to zuku yau ka ɗanɗani masa ƙuna sakar na wutan sakara ai isabatu jahannama lakum yau gahi za ku dace da kuna da jahannama inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar inna Allah yace mu kulli shay'in duk wani abu da kuka gani khalaqnahu mu muka halice yi bi qadarin da gurgudan sa inji Allah ai bi taqdiril hali ai mi gida wa quriya bir rafai ai mubtada ne kabaru khalaqnahu mun kalaci komai bi qadar gwargwadonsa idan aka yi mutum ya saba wa Allah to akwai azabar da ta dace da mutum shine gwargwadon abin da za a yi wanda ya bi Allah ya bi Allah da gaske akwai ni'imar da ta dace ka ji da daɗi wanda ya zaba Allah sama sama shi ma an tanada masa nasa wanda ya bi Allah sama sama shi ma da nasa kowa da sakamakon da ya dace da Allah ya ce duk wani abu da kuka gani mun yi ne daidai gwargwado abin da kai nan za a saka ba a cuce ka ba ba a kuma rage maka lada ba in ji Allah.
وما أمرنا إلا واحدة كلم بالبصر wa ma amruna mu lamarinmu li shay'in ga wani abu nuridu wujudu in dai mun yi niyya za mu samar da abin illa maratan wahidatan marace guda daya kalamil bil basar kai ka ce kimta ido ne kamar kimtawar ido babu abin ya tabbata fi zurati cikin gaggawa wai ya kaulu kun daga an ce kun fa yujadu sai ga an samu abin inna ma amru idza arada shi anan ya kula lahu kun daga Allah ya ce kun fa yakunu to abin ya kasance subhana man kaza inuhu bainal kafi wan nuni
كلم بالبصر ولقد هلكنا أشياءكم فهل من مدكر wani gada hakika Allah ya ce a halakana mu ne muka halakar da ashiya'akum ashiya'a ba wani abu bane ake nufi ashibahakum ne mun halakar da mun halakar da kamanninku fil kubri a cikin kafirci min al-umam al-mariya daga al'ummatai wanda suka gabata idan ku kafirai ne kuke ji kurai hawan maka to kafiran da suka kamance ku irin ku irin ku da yawa mun halakar har ma sun fi ku fa hal yanzu ashe shin ku min mu da girba za ku ji wannan wa'azi ba mun halakar da adawa mun halakar da samudawa mun halakar da mutanen sunduma mun halakar da mutanen annabi nudu yanzu a he jama'a ba za ku ji ku daina wannan mummunan aiki ba kar abin da ya same su kuma ya same ku وكل شيء فعلوه في الزبر wa kullu shay'in duk wani abu da ka gani fa'aluhu wanda bayi suke aikatawa al ibada bayi da abin da kuke yi fa ba bari muka ba Allah ya ce maka tubu mun riga mun rubuta yi abin sai zubur yana nan alawil mahuli idan kayi alkhairi Allah ya rubuta shi idan kayi sharri Allah ya rubuta ran da ka game da Allah za a ga abin kamar yau ka aikata yi وكل صغير وكبير مستدر kuma aikata wannan bakar ka yi tsammani sai babba ko karami a'a wa kullu sagirin duk karamin abu ko hararan mutum kai a littafin ka sai ka gani wa kabirin babban zunubi ma an kai sai ka gani ko wani yana wucewa da baki kai masa haka a lahira sai ka gani a rubuce kullu sagirin wa kabirin mustadar Allah ya ce kowanne mu rubuta yi ba abin da muka bari in ji Allah إن المتقين في جنات ونهر innal mutaqina jama'a kun ga masu tsoron Allah wanda suka tsoraci Allah suka bi Allah bil haƙi da gaskiya to Allah ya ce a musu albihir sakamakon su fi jannatin haƙiƙa Allah ya ce suna cikin aljanna wani harin ga ƙorama uridu bihal jinsu wanda ana nufi jinsi jinsi ne na ƙorama wanda za su ya في مقعد صدق عند ملك مقتدر in ga gadin sirkin suna kan mazauni na gaskiya ai majalisar mazauni ne haƙon na gaskiya la na ga wabihi babu wani yashashen magana wala ta asima babu zunubi uridu bihi jinsi ana nufin jinsi ne wa quriyal maqaidu ana fassara maqaid din nan da ma'ana annahum su din nan fi majalisi suna cikin mazaunai min aljannati daga cikin aljannatai salimatan sun kubuta min lagawi daga yashashen magana wa ta'sini da zunubi bi kilabi majalisid dunya sabanin su da mazaunin duniya fa qalla dan kadan ne an ya salima min zalika mutum zai kubuta ga barin haka wa araba hadal kabaru an yi ila al-irabi ga wannan labari saniyan na biyu badalan canji ne wa huwa sadiqun shine gaskiya bi badalal ba'd da canja shashi wa gairuhu da wannan zai inda malikin abun sarki misali ne na mubaliga ai azizul mulk maguwayin mulki waziyata mai malwaci muqtaddiyar mai iko akan komai qadirun mai iko la yu'jizuhu shay'un babu wani abu da zai gajiyar da shi wa huwa Allah ta'ala ne Allah madaukakin sarki wa inda isharati anan kuma an yi nuni ila ratubatin izuwa ga daraja wal qurbatu da kusanci min fadalihi ta'ala daga falalan Allah madaukakin sarki